أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدي أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به به علم نعم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما
وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين الله أكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa masu albarka musulmi da muka taru na wannan unguwa daɗin sarki a wannan masallaci na sunna ni na yi kewa wannan masallaci yan masallacin sun yi kewata sama da shekara guda tun da aka buɗa tare da ni na dage ka'in da na'in wato ba su san dalili ba asali mota ta ta samu matsala wato sai da ma na aje ta wajen wata biyar shi yasa aka yi ta samun lada ba tare da ni ba ta raya wannan masallaci Allah subhanahu wata'ala ya ƙara albarka ga masu jagorancin wannan masallaci Amin.
da waɗanda suka rike ka'in da na'in ana ƙoƙarin raya wannan masallaci Allah ka raya rayuwarsu da albarka Allah ka karɓa musu Allah ka karɓa jihadinsu Amin.
a takaice bayanin da wato aka nema mu yi shine haƙuri da abokin da'awa ya za a yi haƙuri wato da abokai na aikin addini kira ga Allah subhanahu wa ta'ala to ba tar ɓata lokaci ba duk abubuwan suna nan cikin alkur'ani mai girma Na'am.
suna nan cikin hadisan annabar rahama sallallahu alaihi wasallam Mm.
sannan kuma wanda ya da'awar ya daɗe ciki shi ya gani a aikace mun gane karatun to za mu fara shi mai kira ga allah subhanahu wa ta'ala menene matsayinsa a wajen allah Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man ahsanu qawlan mimman ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني min من al-muslimin Allah subhanahu yace wa man ahsanu qawla duk duniya babu wanda magana shi ta hita kowa kyawu ta hita kowa alkhairi mimman da'a ila Allah daga wanda ya kira zuwa ga Allah magana shi ta hita kowa alheri inji Allah subhanahu wa ta'ala نعم amma wanda ya kira ilaman ilallah wa amila saliha bayan ya yi kira ya ce ku bi Allah ku ji tsoron Allah ku bauta ma Allah shi kaɗai ku nemi yarda Allah ku nemi tsira a wajen Allah ku nemi aljanna Allah ku nemi tsira daga azaba Allah Allah Allah Allah sannan kuma shi ma da kai ne aikin kwarai ba yana kiran mutane bai ce su yi amma shi ba sa yi sannan bayan wannan waƙala innani minal musulmi na ko na'am sannan kuma ya ce lalle ni ina cikin musulmi ba ni da addini sai na musulunci addini na shi ne ni addinin musulunci ni ina cikin musulmi duk wanda ya wannan Allah subhanahu wata'ala ce babu wanda magana shi ta kai daɗi ta kai alkhairi a duniya kaman tashi to bari mu dawo ya da'awa take ne abinda ake ce ma da'awa shine kira wannan aiki aiki ne da ya fi kowane aiki girma a duniya baki daya wannan aiki ne wanda ya fi kowane aiki daraja a duniya baki daya saboda ni saboda shi ne aikin annabawa baki dayansu duka annabawa da suka zo gaba dayansu wa'azi ne suka yi kira ne suka yi ga Allah kira ne suka yi ga addinin Allah kira ne suka yi ga abauta ma Allah shi kadai har ma Allah subhanahu wata'ala yake cewa babu wata jama'a face Allah ya aiko zuwa gare ta wani manzo na musamman manzon na yana kira ne a ne budullaha wacce ne dagut ولقد بعثنا في كل أمة رسولا هكيكي أن اعبدوا الله واجتنبوا واجتنبوا الطاغوت Allah subhanahu yace hakika ya tado ya aiko a cikin kowace jama'a ko al'umma rasulan wani manzo na musamman to amma manzannin nan da aka aiko su mi suka yi da suka zo kira ne suka yi an ibudullaha wajtanibut tagut sun kira bayan Allah ne su bauta ma Allah shi kaɗai kuma su nisanci shirka kenan sun yi kira zuwa ga tauhidi sak shirka sam dukkanin annaba masu wa'azi ne to inda akwai wani aiki da ya yi wa'azi zama alheri to kasancewa annaba su suka hi kowa daraja su Allah ya hi sohe da kowa to inda akwai wani aikin da ya wa'azi da shi suka yi inda akwai aikin da ya da'awa da shi aka sa su amma saboda babu wani aikin da ya kai ga da'awa to shi ya sa su suka jagoranci da'awa to da'awa ta takaitu ne ga wa'azi kaɗai malamai su zo wani ja aya wani ya fasarta a'a da'awa aiki ce mai girma liman ya zama mai ba da sallah da'awa ne liman ya zama mai muku sallar juma'a da'awa ce yake liman mai zama mai muku hudu ba da'awa ce malami ya zama yana da makaranta yana karantar da ɗalibai da'awa ce yana karantar da mata da'awa ce yana karantar da manyan mutane da'awa ce a zo a yi wata nasiha gajeriya da'awa ce a yi umarni da kyaukyawan aiki a yi hani da mummunan aiki ko da cikin gida ne da'awa ne ko da tsakanin mata da miji ne da'awa ne mun gane wannan karatun a zo a sa littafai a cikin masallatai a karantar da mutane littafan nan da'awa ce ma'ana duk abinda ma'anar shi tana komawa ga a kira bayan Allah zuwa ga sabi Allah to da'awa ne duk abin da zai kawo ci gaban addini da'awa ne duk abin da zai kawo ci gaba ga bautar Allah da'awa ne duk abinda zai raya addinin musulunci da ilimin addini da'awa ne mun gane karatun da aka da'awa abu ce mai faɗin gaske ni na ina da littafi wanda ya zo da asalibu da'awa har guda dubu yadda za ka yi hikimar da'awa har wuri dubu idan wuri kaza ne ga abin da za ka yi idan jama'a iri kaza ne ga irin da'awar da za a yi idan ƙauye ne ga irin da'awar da za a yi idan iko ne ga irin da'awar da za a yi idan cikin sojoji ne ga da'awar da za a yi idan mata ne ga da'awar da za a yi kowane nau'i na karantarwa to da haka nan da'awa tana da mi tana da faɗi ta wani madawo bisan darasin to mi ake ce ma da'awa mun ce kira ga Allah subhanahu wa ta'ala to inda matsalar take dangance da masu da'awa su yi haƙuri da junansu wurin aikin Allah to dalilai ke da kwai abu na farko gaba ɗayan musulmi kowa yana bin Allah ne gwalgwadon imanin shi kowa yana kiyaye dokokin Allah ne gwalgwadon ƙarfin imanin shi kowa yana neman lahira ne gwalgwadon ƙarfin imanin shi kowa yana sakaci ne da bin Allah ko tsoron Allah ko kiyaye dokokin Allah gwalgwadon raunin imanin shi kun gano wannan karatun? to wannan ƙarfin imanin yana da alaƙa da gudanar da da'awa da kyawun da'awa da manuhar da'awa da tsarin da'awa da cigaban da'awa da gwagwarmayar da'awa kun gano nan karatun ga misali duk mutumin da yana kira ne ga Allah ba yana kira ne ga kanshi ba ko yana kira ga wani shi to shi ne ke iya haƙuri da matsalar da'awa shi ne ke iya haƙuri da abokan da'awa domin aikin ya san ba wasu yake yi ma ba na'am kan shi yake yi ma to tun da kanka kake ma ka bari wani ya hana ka tun da kanka kake yi ma don wani ya ɓata ma ka daina ko can ba don shi kake ba don kanka kake yi ma haka ne to ga karatun shi Allah subhanahu wata'ala ya haɗi yadda da'awa take ya haɗi mai yin da'awa ɗin ya yi kamata ya kasance ya haɗi da mai ake yin da'awa ɗin ya haɗi zuwa gawa ake yin da'awa zuwa gawa ake kiran mutane Allah ce kul hazihi sabili قل هذه سبيلي أدعو إلى الله haka yake على بصيرتنا أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله سبحانه yace kul ka faɗi ya kai wannan annabi mai girma me za ka faɗa ka ce hazihi sabili wannan ita ce hanyata duk mai neman hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo gata allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya gayya bayyana ya gwade ta ya kai manzan allah wace ce hanyar ka ada'u ilallah hanya ta ita ce ina kira zuwa ga Allah ina kiran bayan Allah zuwa ga Ubangijinsu ina kiran bayan Allah ga su bi Allah ina kiran bayan Allah su bauta ma Allah ina kiran bayan Allah su ji tsoron Allah ina kiran bayan Allah su kyautata bautarsu ga Allah ina kiran bayan Allah su nemi yarda Allah ina kiran bayan Allah ga su su tsoraci azabar Allah ina kiran bayan Allah su nemi aljanna Allah ina kiran bayan Allah su nemi tsira daga azabar Allah ad'u ila Allah da na kira bayan Allah zan ce musu ne Allah ku bi Allah ku bauta ma Allah ku nemi yarda Allah Allah Allah Allah annabin rahama ya ce shi ne hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ana wa manitta ba'ani Allah basirci na harko wato bayan ina kiran bayan Allah ne zuwa ga Allah ala basiratin ta yanzu ga mai kira an same shi mai kira na gaskiya ba yana kiran bayan Allah ba ne zuwa ga kanshi ba yana kiran bayan Allah ba ne zuwa ga wani mutum ba yana kiran bayan Allah ba ne zuwa ga wasu halittu ko manufa wasu halittu ko gyara ma wasu bayan Allah wasu tahalikai la ko wata masalaha ta kanshi ko ta wani mun gane ko wani ɗan tseren kanshi ko na wani la yana kiran bayan Allah ne zuwa da Allah kaɗai to sai da mi ake da'awa ala basiratin ina yin da'awa ne ala basira ai an ilmin basira ilmi wa'azin kuma ina yi ba da maulonka ba ina yi ne da ayoyi ina yi ne da hujjoji ina yi ne akan ilimi ba a jahilci ba to kun ga kayan da ake wa'azi da su idan mutum zai yi wa'azi lalle ne dole nemi ilimi domin alkur'ani ya ce da ilimi ake da'awa shi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wato da ilimi yayi da'awa da hujjoji yayi da'awa da alƙur'ani ya yi da'awa da ayoyi ya yi wa'azi mun gane to mun ji ga kayan wa'azi ga kayan da'awa shi mai da'awa zai yi ne gwalgwadon halin shi zai yi gwalgwadon ƙarfin shi zai yi gwalgwadon yadda ya samu dama da haka ilimin nan shi ne kaɗai kayan aikin shi duk sauran kayan 'yan tanyo ne mai da'awa idan yana da ilimi sai baya da abin hawa da zai bar garinsu ya tai wani gari sai ta garinsu ya tai kukwa mai da'awa yana da ilimi amma sai baya da yadda za a yi ya shiga tele ko ya shiga abin da ne radiyo sai dai masallacin unguwarsu ya tai kenan gwalgwariyar da ya sami dama tun da dai yana da ilimin to shi na da kayan da'awa sai ta da'awa da ilimin shi ala basiratin ana wa manitta da ni da duk waɗanda suka bi ni zuwa ga Allah muke yin kira kuma akan ilimi muke kira mun gano nan karatun to zo mun ji ga mai da'awa ga kayan da'awa ga kuma ko zuwa gawa ake kiran mutane ana kiran su ne a kira su gani ga Allah subhanahu wa ta'ala yanzu sai da'awa inda babin ku yake shin mutum guda yana da dama ta yi ta da'awar shi manta maudu'in namu haƙuri da abokan da'awa to dole ne sai ma yi da abokan koko shi kaɗai ya wadatar ai sai in akwai buƙatar a yi da abokan yakin za a yi haƙuri da su ko wurin yi to kowa na da damar ta yi shi kadai wa'azin da karantar wai kwarai kuwa ana da damar mutum guda ya ta yi da'awa ya ta yi karantar ya yi limanci ya koyar ya yi nasiha ya yi huduba da sauransu amma wajen da'awa ta yi girma wajen a ci ribar ta da'awa wajen a haɓaka addini da gaugawa wajen a iya yin wani abu da sauri to sai da taron jama'a mun gane karatu wannan yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bai yi shi kadai ba da ya kira abokai ne manyan sabansa ga musulunci da suka musulunta sai kire su zo su kama mashi isar da saƙon allah suka zo su abubakar siddiq su umar bin khattab su usman bin affan suka zo suka kama mu annabin rahama domin shi kadai ko ba haka ba na'am shi kadai yana iya amma su kama mai yahi da za a aje wata bukka a ce mutum guda ɗauke ta ya aza to ya iya aza amma sai a daɗe ko na'am ya ɗaga daga nan ya aza shikshin ya ya koma can ya aza da ƙyar ya kai ta ko ba haka ba amma idan aka yi mata taro ha ke ‘yan mintuttuka sai a aza to haka da'awa take abubakarin siddiq radiyallahu an na'am ga tarihi duk manyan abokai ne shi yin musulunto da su cikin musulunci Uthman bin Affan shi ma yana cikin manyan abokansu abokan siddiq shi ma bayan shigo musuluncin shi ma jawo wasu abokan kun gane na'am to haka haka kenan shi yasa annabin rahama sallallahu alaihi wa sallama sahabbansa suka kama mai wajen da'awa ba su ce ba ai tun da shi Allah ya aiko a kyale shi shi kadai yayi na'am mun gane karatun har suka yi hijira tare da shi suka tai madina tare da shi kai a takaice alqur'ani ne yace ku taru ku yi wata tawaga ku yi wata jama'a wadda za ta tahi ta yi kira ga Allah ta yi wa'azi ta yi nasiha ta kama zuwa ga gina ayyuka na addini ta gina masallatai duk wani aiki na haɓaka addinin musulunci ta ne ta yi Allah subhanahu wata'ala kuma umarni ne waltakun minkum umma ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير haka yake malam ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر haka ne وأولئك هم humul muflihun Allah subhanahu yace waltakun minkum umma umma din nan ba ta da fasara da Hausa sai kungiya نعم
in ka ce wata jama'a ta kasance daga ita ma jama'a din larabci ce أمم.
umma larabci jama'a larabci sai ka dawo da Hausa kungiya نعم wata kungiya ta kasance daga cikin ku ya ku musulmi ku taru ku yi wata tawaga ku yi wata jama'a ku yi wata kungiya kina a samu wasu mutane su haɗa kai su tattaru su tahi su yi wani aiki wani irin aiki ne wannan Allah ce ya amaru na bil ma'ruf za su tahi su yi wa'azi su yi ha- su yi umarni da kyaukyawan aiki su yi hani daga mummunan aiki Allah kuma subhanahu wata'ala ga ya sakamakon su wa ula'ika humul muflihuna wadanda duk suka yi wannan aikin su ne masu samun babban rabo ranar kiyama kenan umarni ne Allah ya bada wal takun ba in kun ga dama ba maza ku taru ku yi wata delegation ku yi wata jama'a ku yi wata kungiya da za ta yi aikin da'awa to nan ne magana take tunda Allah ya ba mu umarni mu rika taruwa kowane gari kowane ƙasa a samu wasu mutane da za su haɗa kai su yi tawaga mai ƙarfi domin su yi aikin da'awa to idan haba sai ba sun yi zunubi sar umarni ne نعم maza ku yi ƙungiya ta da'awa to in gaba ɗaya kuka ƙi kun yi zunubi amma kuma idan aka samu wasu sun yi to saura sun huta نعم
shi sa ake ce ma irin wannan ne ya fardu kifayatin نعم mun gane wata farilla ce wadda idan kama bihi ba'dun sakata anil baqi idan wasu sun tsayo akan aikata ta sauran da basu aikata wasu sun huta نعم kamar sallar gawa أمم.
sallar gawa kaga waɗanda suka zo wajen jana'iza wato da za a samu mutum ɗari sun yi sai mutum tamanin suka yi magawa sallah to saura su ba su da zunubi نعم amma da za su ƙi yin sallar gaba ɗaya to da suna da zunubi to haka tawaga take ta da'awa idan aka samu ga su wani sun yi ƙungiya ta da'awa ga su wani sun yi ƙungiya ta da'awa ga waɗancan sun ma sun yi to sauran da ba su tahi ba su ba su da laifi saboda an samu masu- masu yi amma da za a taru gaba ɗaya a ƙi to ba a yi aiki da umarnin Allah da ya ba da umarni ba tanzu da Allah ya ba da umarni lalle ne musulmi su rika haɗa kai suna yin tawaga domin gudanar da ci gaban addini su tai su yi wa'azi tare su yi nasiha tare su gina masallaci tare su gina makaranta tare su sai motocin wa'azi tare su yi duka wani aiki sai ta ƙauye tare mun gane su ta manyan birane tare su yi aiki su yi aiki sai aiki to wajen wannan a haɗukin domin a yi ma'alla aiki to nan ne maganar ta taso ta ya za a yi haƙuri da abokan da'awa waɗanda suka ba da kansu a haɗu domin a yi wannan aikin da Allah ya ce a samu wasu su haɗu su yi to nan ne magana take me yasa har ake zancen masu aikin Allah su yi haƙuri da junansu abubuwan suna da yawa abu na farko su ‘yan adam ne da haka ɗan adam ba ma'asumi ba ne ɗan adam mai kuskure ne to tun da ɗan adam mai kuskure ne idan aka tattara mutane da yawa za su yi aiki tare to sai an yi haƙuri domin sai wannan yamawa na kuskure yau ya yi haƙuri shi ma wancan yi wannan kuskure ya haƙuri shi ma wannan wajen ma a yi daidai sai a yi kuskure mun gane wannan karatun to mu ɓangaren masu da'awa ta sunna mu muka yi kowa cancanta da wannan sanin saboda mi saboda akwai wasu masu aƙidun da su malamansu ba su kuskure ko mu kuma mu ne muke da aƙida kowa ma yana kuskure inda ba annabawa ba annabawa ne kaɗai ba su kuskure to matsala inda take mu malaman sunna ɗaliban sunna mu ne muka yi kowa faɗin cewa ai ɗan adam ba ma'asumai ba ne ai ɗan ake ce ma'asumi wanda ba ya kuskure mala'iku da annabawa su kaɗai ne ke ba su kuskure amma kai da ni da mu da ku duk muna kuskure annabar rahama ce kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabu duka ɗan adam masu yin kuskure ne hiyayyun masu kuskure su ne masu tuba mun gano nan karatun to mu da muka yi kowa sanin yan adam masu kuskure ne to mu ya kamata mu hiko ba kowa uzuri tun da mu da ma an tuntube mu kai ba kuskure ta za mu kana yi ni ba ni kuskure ta za ni ina yi muna yi kuna yi abto tun da duk masu kuskure muke a ya kamata mai majuna uzuri mana na'am to tsakushi wajen yin addini nan ne duk malamin sunna da ahalar sunna ya yarda wato alƙur'ani da hadisai su ne ba kuskure a ciki amma maganganun malamai da littafan malamai akwai kuskure a ciki mun gane kullum ahalar sunna yana basan wannan amma yadda muke mancewa to wajen mu'amala da 'yan adam tun tun da mun san suna kuskure ba sai a cikin littafai ne suke yin kuskure ba har ga ayyukansu suna kuskure mana ku gane karata ya ko ina kuskure kana kuskure yana kuskure muna kuskure to sai mu yi haƙuri da juna yadda da maka kuskure ka yi haƙuri ladda kan mana kuskure ya yi haƙuri ladda maka yi ma juna kuskure mu yi haƙuri mun gano nan karatun ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله تكجي الله يتي daga cikin mutane akwai waɗanda wato suke cewa su musulmai ne su masu da'awa ne su kaza kaza amma idan aka saba musu dalilin Allah aka saba musu wurin aikin Allah uziya fillah ja'ala fitnatan nas ka azabillah za su sanya wannan fitinar ta mutane wannan jarabawa ta mutane wannan laihin da suka yi musu kamar azaba Allah sai tsananin sun damu da wani ya cutar da su kai ka ce Allah ne rifa su wuta sai tsananin damuwa mun gane wannan to wannan hakuskure ne jaraba su ne Allah ya yi abu na farko babu wani motsi da ɗan adam zai a duniyan nan babu jarabawa a ciki duka motsinmu akwai jarabawa a gani mun ci jarabawa ko faɗuwa zami sannan babu wani motsi na duniya da babu matsala a ciki komi kana iya cin riba kana iya faduwa kana iya shan daɗi kana iya wahala kun gano wannan karatun misali ɗan adam idan ya ƙoshi da yawa matsala idan ya ji yunwa da yawa matsala na'am idan ya sha zaƙi da yawa matsala na'am idan ya kishan zaƙi gaba ɗaya matsala na'am idan ya sha gishiri da yawa matsala idan ya kicin gishiri gaba ɗaya matsala Mm.
idan ya huta da yawa matsala idan ya wahala da yawa matsala ɗan adam idan ya jiki da yawa matsala idan ya rame da yawa matsala ɗan adam idan ya zama ɗan ƙarami ƙwarai matsala idan ya zama shirgege ƙwarai matsala ɗan adam idan ya yi aure matsala idan ya zanna gwabro matsala ɗan adam idan aka hana shi haihuwa matsala idan ya haihu matsala ɗan adam idan ya sa- ya zanna talaka matsala idan ya samu kuɗi da yawa matsala da aka komi duniya akwai matsala a ciki Mm.
kun gano wannan karatun An gane.
to ga misali cikin da'awa idan kai aikin addini akwai matsala a ciki.
Mm.
za a cutar da kai Mm.
tamadibin kake aikin Allah ne kaɗai ke da matsala Mm.
wane mutum baka ta cikin yan balo ka gani ba can ma akwai matsala baka ta cikin yan kokowa ka gani ba can ma akwai matsala mun gane karatun Mm.
baka ta cikin 'yan siyasa ka gani ba can ma akwai matsala baka ta cikin 'yan kasuwa wajen neman kuɗi ka gani ba can ma akwai matsala babu wata harka a duniya da babu matsala don haka nan hamma masu karin magana suke ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا تكي Allah ke ba annabin rahama haƙuri kai haƙuri kamar yadda ake cutar da kai annabawan da suka riga kama an cutar da su an ƙaryatar da su an cutar da su har nasarar Allah ta zo صبروا على ما kuma suka yi haƙuri akan ƙaryata da aka musu har nasarar Allah ta zo ku ji wannan karatun Mm.
komi za ka yi duniya akwai matsala a ciki karka ribin ku masu wa'azi ne la bahaushe ya ce in ka ƙi sharan masallaci Mm.
za ka yi ta mi za ka yi ta kasuwa duk shara ce fa Mm.
guda ta masallaci guda ta mi guda ta kasuwa to idan ka gama ana cutar da kai hanyar da'awa ka gode ma Allah kai hanyar Allah aka cutar da kai wani na can an cutar da shi saboda sharar kasuwa da ka samu mamaki za ka ga ana dambe dalilin dako in kuma gani ba ni na gani dako ka sai dako wahala ce ko buhu ne za a azama ko su kaya masu nauyi wasu masu haɗo su yi ma ciwo ko amma dalilin dako kuma a dako ni na gani ba so guda ba
Mm.
kun gane karatun saboda ni dan kasuwa ne shekara 25 ina zuwa hanyar kano can wurin azo kaya na ga abin da ake nan ma wajen sabkiya na ga abin da ake kenan kun kun yarda ai na gani ko to kenan in ta kai inda za ka wahala ma da ƙarhinka wajen nema kuma amma dambe saboda dako da za ka yi wani ya ce bai yarda ma ma ka yi dakon Mm.
la haula wala quwwata illa kai kana ganin wahala duniya ta dame ka sai kai da kokaci da iyalinka wannan da kuma a kafi dambu أيها sanu ma garraka bi rabbikal karim Allahu akbar الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبتك Allah ce ya kai mutum me ya rudar da kai game da Ubangijinka wanda ya halicce ka ya daidaita halittarka a cikin irin yadda ya ga dama ya halicce ka. Kun gano nan karatun? to bari mu dawo idan duniya gaba ɗaya matsala ce kai wanda ka yi sa'a ma bisa hanyar addini kake wahala nan ake cutar da kai nan kake samun matsala ka gode wani na can an kare mai kafa saboda balo in kubo gani mai nan na gani ni ungon ma mutum aka kashe saboda balo ya mutu har lahira kun gane karatun to bari mu dawo ga darasin mu daidai tsakanin masu da'awa da masu da'awa abu na farko dai tun farko ya kamata ka san aikin da kake yi me kake don wa kake wa kake yi ma me yasa muka ce ya kamata ka san me kake yi san san san ba ya kai da'awa ba a cutar da kai ba in ji wa in ji wanda kake ma da'awa Allah subhanahu wata'ala cikin suratul luqman luqman yana ce madane ne وامر بالمعروف وانهى وامر بالمعروف وانا عن المنكر واصبر على ما اصابك الله سبحانه yace annabi lukman yana ce ma dan shi kai umarni da kyakkyawan aiki wa'azi kenan kai hani da mummunan aiki wa'azi kenan amma duk wanda zai yi wannan abun wasbir alama a sabaka amma haka ya haƙuri da abinda zai sha haka inda har ka yi wa'azi ka yi da'awa to ka yi haƙuri da abinda zai samunka aya ce ta alƙur'ani gaɗe-gaɗe ka ce za ka da'awa kun ba abinda zai same ka mun gane a ka sake shawara ne in ba ka iyawa ka bari mun gane amma tabbas inda har ka yi da'awa sai an cutar da kai ga yana aya mala ya karanto duka annabawa an cutar da su an karyata su an fitile su an ma kashe wasu annabawa dalilin da'awa shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma an cutar da shi dalilin da'awa an karyata shi dalilin da'awa an ma samu shi miyagun sunaye dalilin da'awa annabin rahama ya fi kowa gaskiya a duniya kaf amma kafirai saboda yawa abin suka ce mai kazzab makaryaci ya fi kowa tauhidi a duniya suka ce mashi sahirun haka ne? na'am da haka nan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kahin a aiko shi annabi gaba ɗayan makka laƙabin da suke mashi a sadiqul amin mai gaskiya mai amana mai gaskiya mai amana amma kawai ko da ya hawa wa'azi sai aka komawa suka ce mai kazzabun makaryaci sannan ya yi kowa hankali aka ce mashi majanunun duka yana na cikin alƙur'ani mai girma innaka lamajnun hamma sai aka sa wato abin nan har harfa ta abin nan ta'aki law ma ta'atina bil malaika in
kunta min as-sadiqin kai kafira suka shagiya suka koshi suka ce mu annabi rama innaka lamajnun lalle kai din mahaukaci ne kai in ba haka ba to ka zo da mala'iku mu gansu kuru-kuru in kunta minan sadiqin inda kana cikin masu gaskiya to in ba cikin masu gaskiya yana cikin suwa kenan kun gane karatun to in dai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yake kowa daraja yake kowa iya wa'azi yake kowa tsoron Allah yake kowa mutunci Allah ya kauna tai da kowa a duniya amma ya samu matsala dalilin aikin Allah aka cutar da shi dalilin wa'azi to sai kai ko ni mace ba za mu cutu ba ba za a cutar da muwa da ni da marigayi malin sani kan tudu sai muna ta wa'azi bisan tauhidi da aƙida kawai sai wani mutum ya zo iske malin hassan jibril duka allah kai masu gafara sai ce malin hassan kaga wa'azinka ya haina ɗahira ya haya da malin sani kan tudu kai wa'azin ka lahiyar lau kaga ba ka rena kowa ba ba ka soke-soke amma kaga da malar ɗahira hayya da malar san ɗan tudu su ne kullum suke kyawo a jan aƙida su saƙili wannan su soki wannan su ɓata wannan sai wala hasan jure Allah ka sa yana aljanna firdaus sai ce kai kai kai kai kai kenan abinda kake so ka ce mani kenan ni wa'azi na baya da kyau ta ce a malam wa'azin ka shi ne yake ce a'a ni kuma abinda na gane wa'azi na shi ne baya da kyau sai ce ai duk mai wa'azin da ba a ce ya soki kowa ba wa'azi ne baya da kyau ai inda wa'azi na na da kyau ni ma da an ce na soki wani to zu ni ma nan zan dake daga yau tunda na gane ma ba a suka ta daga wani ma za ne ta wa'azin da za a suka ta ya ce saboda mi duk ƙwarewa mun kai ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma an soke shi ko saboda ya kira mutane ga gaskiya to sai ni ka zo ka ce murar wani wa'azi na lahiya lau to ni ma zan koma irin nasu ai in nazan na lahiya lau an samu matsala in ji malam hassan jibril na'am kun gane karatu ai in kaga mai wa'azi yana tayi ana cewa wallahi lahiya lau bai taba kowa to shi gyara wa'azi ne inda wa'azin shi sak yake to sai an so kai mun gano wannan karatun to bari mu dawo saboda lokaci abinda zamu kulle da shi ku sani yan uwa cikin abokan da'awa lalle ne mai haƙuri da masu da'awa mutane manufarsu iri daban-daban ci in na sa'aya kuma da shatta mutane aikinsu iri daban niyoyinsu iri daban-daban manufofinsu iri daban-daban gurinsu iri daban-daban iliminsu iri daban-daban ganewarsu iri daban-daban tsarinsu iri daban-daban imaninsu ma ba iri ɗaya ba ne to kuma kai sai ka ce bisa sun zama ɗaya ba zai yi ba da haka kuma kai kana so kai hudda da su ku yi aiki tare kuma su duk ga su alƙur'an da kanshi ya ce inna sa'aya kuma la shatta ko aikin ku iri daban-daban ne kai kuma so kake su yi iri ɗaya yana yi wa to tsaya kai daga shawara ma kuma kowa manuwa ta mai kyau ce amma sai ku saba sai ka ce wa'azi ne za mata haya madarun fa sai wani ya ce abu ta ɗan isa ya yi sai wani ya ce a a kai abu ta jiratawa sai da ce kai me zai bera mata jiratawa ga shi nan da man bi tunin bariki sai mata kagara sai mata ka gane ko? sai ce kai jiratawa za a bi yanga ce a a ɗan isa za a bi yanga ce a a tunin bariki za a bi yanzu cikinsu guda ukun nan wake da mummunan manuwa kowane manuwa ta yi dai a jema da ruwa amma wurin fahimtarsu ce ba iri ɗaya ba wanga na ganin abin ta ɗan isa ya yi wanga na ganin abin ta jira ta ya yi wannan na ba ganin abin ta gada ya yi mun gane karatun to wannan ƙa'ida ne cikin mutane ba ka raba su da wannan saboda kowa fahimtar shi daban ganewar shi da shi ilimin shi daban sama sai abu a hankali kai da kace mabata dan isa me ya hujjarka kai da kace mabata jiratawa me ya hujjarka kai da kace mabata tudun bariki me ya hujjarka ai kun san dai in abu ta hujjoji wanda yace abu ta gada ne sai ya samu hujja ko na'am
ko kuwa ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك الله يتي ولذلك خلقهم الله يتي متاني بزان su gushe suna jayayya ba suna sabani yace sai waɗanda Allah ya marhama yace kai saboda haka ma aka halice su su mutane dan su yi jayayya su yi sabani kai kuma kace ba za su yi ba yana yiwa sai sun yi sabani kamar ɗaya ku cikin da'awa akwai inda ke da matsaloli mu da maka daɗe a ciki kun su wanda ya kowa kawo matsala cikin harkar da'awa wanda ya taho ba don Allah ba kun zo kun yi ɗan gurbukinku ta da'awa don ku yi ma'alla aiki shi wani sai taho da ya samu kuɗi to shi zai kawo muku matsala idan kuka yi taro sau dubu ana kokarin a tsara aikin da za a yi ma'alla aiki shi cikin biyu sai ya ɗaya in shi ba zai samu kuɗi ba kuma neman kuɗi ya taho mun gane to zai ƙi ba da goyon baya zai ƙi kamawa ɗai kenan na'am na biyu zai ƙoƙarin yin kwana da shawarwarin naku su sha kwana su gewayo su gewayo in sun gama gewaye Mm, sai sun dawo yadda zai samu wani abu na'am kukun ba ku taho don samun wani abu ba kukun taho ne don a yi ma'aiki ومنهم من يلمزك في الصدقات haka Allah ya ce فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم yasakhatun Allah ya ce daga cikin mutane akwai waɗanda su suna zargin ka ji annabi Muhammad ya wace zargi Mm, a cikin sadakoki da kake badawa mm, in an ba su su yarda in ba su samu ba su yi hushi mm.
aya ta gaba wa minan nasi man ya abudullah ala harf ومن الناس من يعبد الله على حرف haka yake فإن أصابه خير اطمأن به haka yake وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة توكاجي ذلك هو هو الخسران الخسران المبين Allah ya ce daga cikin mutane akwai waɗanda suke bautan Allah saboda samun abin duniya نعم
in sun samu a miƙe a yi tare da su نعم idan suka rasa su koma ga kafircinsu khasirar duniya wal akhirah wannan aikin da suka zo a yi da su matukar ba su samu amfanin duniya ba sai dai su fasa نعم to akwai ma wasu matsiyatan نعم
su ba za su fasa kadai ba نعم sai sun nemi turmaje turmuje abin tun da ba a samu su ba za su yi ba kuma ba su tahiya salin alim sai sun bata نعم to kaga sun yi matsala kun gane karatun to wannan su suka hi kawo matsala cikin addini amma duk da haka annabin rahama bai kori irinsu ba نعم ya yi haƙuri da su haka nan ka tsaye ɗaya ka ji daga cikin ma wanda za su zuwa aikin allah akwai manafukai نعم
ba kai ba ba ni ba annabin rahama ya zanna da su ko Mm. da haka manafukai ne addinin ma ba su yarda da shi ba kuma sun taho sun ce za a yi aikin Allah tare da su kuma sun zo sun ba da kansu yanzu ya za ka yi da su kun gane in ka kore su a ce ka kori masu addini in ka bar su kuma su manafukai ne haka annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zanna da su bale kai bane bale ni hata kai wani babban manafuki da alkur'ani ya sauka ce ya babban manafuki ne ɗanai kuma musulmin ƙwarai ne ya ce ya ma'aikin Allah ka ba ni izini in kawo maka a'ati ka bi ra'asai نعم ba ni izini in zo ma da kanshi kanwa kan uba ne da ba shi izini ya zo da kan uban annabi ra ce a a karka zo da kan ubanka saboda mi akwai kafirai na can idan suka ji ina kashin manafukai kuma su karra za su ce ai ya ma koma kashin mutanen shi kai duniya da irin jirali take su manafakai ne kadangare ɓata ruwan masaki ko نعم idan aka bar su su ɓata addini idan aka kashe su wasu kafirin su kalkace da dare ce ai muhammadin ma kuma kashin kashin abokai ne su kun ba abokai ba ne ba a ɓoye a zahiri ne suke kamar abokai kun ji waɗannan kuma suna na cikin addini to da ku ji zama a cikin musulun cikin tahiyar da'awa akwai waɗanda ake kora su ba a yi ba a hankuli da su dole korarsu za a yi ko a rabu da su نعم ko a gudu daga wajensu نعم dole su an yi wannan su ne suwa su ne waɗanda ke ɓata manuhar wadda aka taru domin ita su ne waɗanda ke ɓata aikin wanda aka taru domin shi su ne waɗanda ke wargaza aikin wanda don shi aka taru amma da za su saba ma abokan aiki ne ga karan kansu na'am sai abokan aiki su yi haƙuri da za su cutar da abokan aiki ne sai su yi haƙuri amma cutar da addinin da kanshi nan ne ba a haƙuri kun gane karatun wannan aiko domin za a rusa addini wanda shi ne kuke yi barin ba ku ɗan misali wasu malamanmu suka ɗauki wani malami suka aika shi wani ƙauye mi suka aika shi ya je yi da'awa ya zai mi da'awa abu biyaye aka gina makaranta ginanna ta andir aka bashi ya je yi mi kenan ya karantar kuma yi wa'azi ba da'awa ya tafi kenan ya ta aikin da'awa ya je garin yana wa'azi yana da'awa ya fara karantarwa a masallacin a makarantai kuma ya dattizawan gari gaba ɗaya suka ɗauki ɗiyansu suka bashi da 'yan maza da 'yan mata makaranta ta cika shin ya yake ko ba yake ba ya yake makon sami yake faruwa kahin shekara biyu sai wannan malami da aka aika ya yi maɗaliba ta da yake karantar da addini ciki ta zo wannan sai a haƙuri da shigo? tambayi kwace miki sai mai haƙuri da shi ya ci gaba da ya zuwa gani kenan akwai abokin da'a wanda dole shi ba a haƙuri da shi ba tamami yasa ba za a haƙuri da shi ba aikin da aka aike aka shi ya rusa ya rusa kuma yanzu wannan ya taimaki addini ko ko ya rusa addini ya taimaki da'awa ko ya bata da'awa ta tsaya ku ji ba a yi sati uku ba malam ga yanan tare da shi muka ta yi wa'azin karkara wanda ake taruwa garuruwa da yawa a yi wa'azi garuruwa sama da ashirin ke taruwa su yi wa'azi ƙauye aka kira ni wurin taro ana so a yi wa'azi garin garin wanga inda aka yi wani abin ma ni ce kar a bi yanzu dalilin wannan tsayar da ya yi masallaci da aka gina ‘yan ƙato suka an shi dalilin wannan tsayar da ya yi makarantar ta wace ko kokko ne ya sake baro da ya te su kuma ‘yan ƙaton mun je wa'azi garin suka ɗauko adduna za su sare mu abinda suke gani za mu anshe musu masallacin da suka riya suka kwace to su sai dai a yi sare-sare sai da ta kai ‘yan ƙauyukan garin ahalin sunna suka zo kowa da addate kana gogawa ga gini kirrrr su ma ‘yan ƙala atuwar addinan su haka maka wa'azin aka taso kowa da addina ku gano nan karatun na ce kar a je garin wannan mutumin wanda aka aika ya zo ya tsaya kar ku ga lahin kowa sai shi ya riga ya bata ya cutar da ya cutar da addini ya ci amanan Allah ya ci amanan mu ya ci amanan musulunci kun gane yanzu kun kama wannan ai dole ne ba za a ci wata ba a to ba komai ai tunda ana haƙuri da abokin da'awa a bar shi ya ci gaba da karantarwa shi ƙarin cikin ko kuwa sai ya dawo gida ko in huta za ya huta ya gaba to shi ne in ba irin wannan ba to idan kai ne za a saba ma ni ne za a saba ma kai ne za na saba ma to sai a haƙuri sai abu na gaba za mu kulle da shi akwai kowa da irin halin da Allah ya halicce shi wallahi ba ka isa ke mai halitta don ba kai ka halicce shi ba haka za ka yi haƙuri da shi shi ma haka za a yi haƙuri da kai kai ma cikin taka halitta akwai abin da bai masha ba kai ma cikin halitta ta akwai abin da bai maka amma ka sa abin mamaki amma duk da yana da wannan halittar ɗabi'un shi nan amma ga addini garau ga addini ya tsaitsayin daga mai tsoron allah mai bin dokokin allah yanzu misali za aka samu wani mutum ne mai ɗabi'u ga tsoron Allah ga ibada amma rago ne kai zaburo sai ce lakwakwai lakwakwai haka Allah ya shi sai ku kore shi don ba da sauri ma mutumin kirki kun gane karatun an gane mutum ne mai zahi kamar umar bin khattab wanda nan ce da'uni adrubu unqahu ya annaban Allah bar min hidda mai kai nan da nan umar shi mutum hidda kai ne yake yi. kun gane amma ga wannan addini fa umar bin khattab babu wasa mai tsayi da addini mun gane to sai ku ce ba ku iya zama da shi don yana da zahi la ba ma wannan ba akwai ranar da zahin nashi zai muku amfani kun gane karatu aiko eh wannan kuma mai sauƙi-sauƙi mai sanyi-sanyi akwai ranar da sanyin nashi zai muku amfani a cikin wani littafi na a siyasa a shari'a na ibn taymiya ya ce can tafi in aka samu shugaba mai zahi a samu matamaki ne mai sanyi sai a hada sai zahi ya amfani sanyi ya amfani sai abai daidai idan aka samu shugaba mai sanyi ta samu wani mataimaki ne mai zahi sai abu ya daidai amma idan shugaba mai sanyi mataimaki mai sanyi matsala shugaba mai zahi mataimaki mai zahi matsala yanzu kun gane mu yake nuna muku shi ma zahin yana da amfani akwai ranar da shi ake so shi ma sanyin yana da amfani akwai ranar da shi yake so shi ake so sai idan ka haɗe su su biyuwa da sanyi da zafi in suka haɗu sai su ba da abin nan ne sakamako na tsakatsakiya idan shugaba ya zafi dama shugaban zafi gare sai mataimaki ne na da sanyi sai ta a shugaba haba haba shiga kaza kaza kaza sai ya jawo shi sai a dawo tsakatsakiya to tsakatsakiya ita ce daidai mun gane to idan kuma shugaba ke mai sanyi mataimaki ke mai zafi idan shugaba ta yi sanyi kwarai a samu lalata sai mataimaki da mai ke zai ce wallahi shugaba ba yi wa wallahi shugaba ba mai yarda wannan abu wallahi ba mai yarda dan sai sai sai mataimaki ya murtike dan sai shugaba ya dawo wajen neman a samu ta wani mataki na tsaka tsakiya ni da ke shugaba in ba a bitawa ba to kai ma kai mai zahi kwarai kuma kai ma ba za a bi taka ba yanzu a samu tsaka to wannan na tsaka tsakiya shine mai kyau na'am وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس kokari Allah ce ya sanya mu al'umma ta tsaka tsakiya wani abokin tsoho na da yan kasuwa tsoho ya zama ina kasuwanci sai na ji kai mai ziyara Allah ka mashi rahama Amin.
sai ce ɗana sai na ce mashi alagawa ne ban gama ɗanku ne ya ce ba ɗana ba ne ɗan ɗan uwana ne amma ya ɗana ne sai na ce shi ma wangana ku ne ce shi ma wangana wa ne ka samu mamaki shi gudan ya sha wiwi ido sun jajir yana da lambaya yana da lambaya haka ya ce shi ma wangana ku ya ce Allah na wa ne ya za ne ɗan ɗan uwana ne haka nake haƙuri da shi shi kuma wannan ha shi kuma gudan yana ta kwana sai ce shi ba wanganawa ne sai ce wanga mai kwana raggo ne irin na kishi da gatari amma ka san abin mamaki malam na ce a'a ya ce za ka na cikin aljihu ne kudi na na nan na baya ajiya raggo ne amma ga amana dala guda ba ta ɓace aljihu amma wajen aiki kala gani ga yana da ta kwana ne ce to amma wallahi nan da kake gane ba mutumin banza ba ne mutumin amana ne dala shi ka ba ta baciya ya ka kudi na kullum shi nake ba ariya shi ka wannan mai dala bai da kake gani kamar banza shi ma akwai aikin da yake na ce alar shi kuma me yake yi ya ce ba a isa a ci mutunci na ba yana nan sai ce yanzu ya hita mutum kai ku gano nan karatun tsaya ku ji wa'azi maka maka ce taure ba ya da kyau tauri shirka ne tauri kafirci kaza kaza sihiri ne ai mu kun san ba raguwa muke ba gaskiya sai an haɗi sai dai mutum daɗi ya zai daɗi amma duk da haka ya aka yi sai maka dai ɗan kanya maka yi wa'azi maka dai tamarari kawai sai wasu suka hito suka zage mu ina bisa mambari don na ce maulidi bid'a ce kawai sai da an kwarmo mana zagi take ina bisa mambara aka kurmo zagi ce turawa zai dama haka ya gada ashe akwai ta abun mamaki akwai yan tauri ahalar sunna ungoyi kasan dai muna cewa tauri ba kyau ko to wai su ba su yarda ba su ahalar sunna ne kuma yan tauri ne sun gaza barin tauri amma kuma duk da'awar da muke sun yarda har taurin da muke cewa ba kyau sun yarda ba kyau amma dai tsakan Allah bai sa suka bari ba kana ji sai guda ya kurma da gudu ya kamo shi ya ce ai haƙuri ai haƙuri ku kyale shi ina musu kuma a kyale shi sai aka ƙashe kyale shi muka kyale mu suka yi hama sauka sai da muka sauka muka wace ke sai aka ta aka shi yaro wanda ya zo ajin an san ko dan waye an san gidansu sai aka ta aka nemo shi a guje yaro yana gudu yana gudu aka bi shi ya shiga gidansu aka shiga gidansu ya shiga ɗakin uwa sai aka shiga ɗakin uwa sai shiga kalkashin gado aka shako shi kalkashin gado mu za ka za gama malamai to ji abin mamaki to don ka san kowa cikin tafiyar da al'umma akwai amfani shi har da waɗansu kake ganta kurakurai kurakurai haka suna da nasu amfani mun gane karatun yanzu in ka je kano kiristoci aka tada yakin nan na tsakanin arna da musulmi waɗanda ke fafata da arnan wasu 'yan daba ne na kano ko sallah ba su a ce za a rana musulmi kuma shi kuma sallah ma baya to muna rufin allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana haƙuri a cikin wannan hanya ta da'awa allah karba ayyukanmu allah arzita mu da ikhlas duk wanda ya san dan Allah yake dan neman Allah dan neman yarda Allah yake yi to ba zai bari ba saboda wani baya so ba zai bari ba kuma saboda an saba mai ba zai bari ba saboda an kyautata mai a'a ya sani hanya ce ta jarba kun ba sai hanyar da'awa ba hanyar rayuwar duniya gaba ɗaya haka take sai an yi hakuri mun gane ita da'awa da kanta shi mai da'awa shi zai haimun bari kuma ce ku yi haƙuri kogwa ya karanto muka aya inna allaha ma'a sabiri lalle allah yana tare da masu haƙuri wa ma kuma shi ya ƙi haƙurin ta malan kai ne yanzu ka karanto ka ce allah yana tare da kuma kai baka haƙura ba mun gane to da ka sai mun gama da haƙuri mun gawa da kyakkyawan ɗabi'a inna ma yawa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana cika ma masu hakuri ma'aunin su ba da kilga ba ranar kiyama kai ba kilga kai ne mai hakuri a cika mai ma'aunin shi na lada ta aljanna kawai ba kilgawa sai ba an karanto wannan mai hakuri fa kawai lahira ko kilga ba ai cika mai ma'auni za ya tafi aljanna to kuma sai ka ki hakuri makabarta wani malamin mu yayi wa'azi akan ɗabi'a mai kyau an yi mutuwa jama'a mu kyautata ɗabi'u mu yi ɗabi'a ƙwarai mu kyautata mu kyautata kahin a hito ana rana sai iske yan agaji sun ɗauke moto ne daga cikin rana sun sami cikin inuwa kyautatawa ne suka yi koko munana suka yi ɗabi'an nan da ya kira a ita ce suka yi koko mummuna suka yi kurki wane ne ta amini moto saku na yi waye ce a gudda mini mutuwa kala ne sai an agaji suka yi tsaye suna kallon mala suna ce iskala ne sai ni ne sai da ke dan wata mai wa'azi ce a mala kallon ka suke yanzu ne kai wa'azi ka ce a kyautata ina na yi wanda ya dauke maka moto daga rana sa cikin innuwa saka da haka wadata haka ce ya haƙuri ya su ya haƙuri ya gani ya haƙuri ya gani kun gane so dan adam ke na rauni ke gare mu yanzu na ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun Allah ce za ku yi umarni da kyauta aiki kuma ta da kawunan ku ba ku da hankali ne ka ce ai kai ba ka yi mai salati ga manzon tsira Allah ka samu wannan karatu na mu albarka Allah ka karba mana Allah ka ba mu ikon aiki da shi ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين ربنا اغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين Allah ka gafarta mana gafarta ma iyayen mu gafarta malaman mu Allah ka kara mu rayuwar mu albarka Allah ka karba ayyukan mu Allah ka arzuta mu da ikhlas Allah ka arzuta mu da ikhlas ya Allah ka sa mu gama lafiya Allah ka tsare mana imanin mu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا وقاما الله كقال مر يوم البركة الله كيما زوري يوم البركة يا الله مسألوني دنيا دلاهرة الله كياي من الله كسام جمع لافيا يا الله كسام جمع لافيا الله كأرز تامر تكار كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah ka ƙara shirye da mu Allah ka ƙara shirye da zuriyar mu Allah ka zauna da mu lafiya ka zauna kasan mu lafiya da Allah subhanahu wataala ka yalwata mana Allah ka arzuta mana arziki na halal arziki wanda ba zai samu bin shaydan ba ya Allah subhanahu wataala ka ƙara mu ilimin mu albarka da Allah subhanahu wataala ka sa sakamakon mu aljanna Allah ka arzuta mu cika da imani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
assalamu alaikum wa alaikum assalam
wato wannan zama da muka yi abu biyu ke birge ne abu na farko yara matasa da sana zai kokari ko ya addinin musulunci ko jiko shi da zai kai a aljanna abu na biyu kullum a zuwa dama da talakawa ne tun da ake haka da dai tun da ake rayuwar duniya wa azu dama na talakawa ne to Allah ya taimake mu amma amma wannan zaman da kuka gama zama ne na tsira kuma gobe alkiyama wanda zama sai Allah ya nuna shi duka mun zama ku yara ku kama addinin musulunci ku rike kan kan ku da yan ku rike gobe za ku tashi cikin wata inuwa wanda babu wata inuwa sai wannan inuwa kuma ya agaji ku rike da kyau ta hakuri ga kuna matasa ku rike har mutuwa haka ne kwarai yan wa kuka saki to ba an samu wa abu kuma da rabbaka bai dan Allah wannan gaskiya yanzu mala ya kare wa azri magana cewa kowa ya hakuri in dai ka kama aikin Allah to ba ta wasa kai agaji haka ne ba magana kabari ba sai ka shiga kabari haka ne in kabari ba wata ka ba da amsa wajen Allah kwarai kuma wannan inuwar da za a shiga ba ka shiga haka ne amma in ko rike insha Allah wannan inuwar ranar da babu wata inuwa sirat annu al'arsh sai inuwar al'arshi yawma la zilla illa zillahu zullahu haka ne ma ku rike da kyau a matasa ku rike da kyau dukkanin majiya tsohon bai wuce ko guda uku duk zara matasa ne dukkan su sauran matasa ne allah sa a yi amma amma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma ma ne saka alheri
wa alaikum assalam muna da sanarwa karatu da muka fara na usul sunna insha Allah karin mai zuwa tsakanin magariba da isha'i za a ci gaba da wannan karatu amin amin سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك آمين.
سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين karba Allah karba Allah karba Allah karba ah amin amma